الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبركم مدساك حدوى a darasi da muke gabatarwa na tauji ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 100 da 34 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to za mu tashi ne a farkon suratul rahman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai rahama ma'ana ya siffantu da rahama kuma rahama cikakka allama alquran Allah shi ne sanar da alquran an gane ko kina allama nabiyya sallallahu alaihi wasallam alquran ko allama jibril alquran ko allama nasu alquran dan babu wanda ya samu ilmi ba ba ta da izinin Allah ba khalaqal insan Allah ne ya halicci dan adam allamahu albayan kuma Allah ya sanar da shi bayani الشمس والقمر رانا da wata bi husban suna tafiya ne da lissafi an gane ko komi a kididdige yake wan najmu ko kace an najmu na ana nufin wato tauraro ko ko an najmu shine wato eh ice mai yado a ƙasa washajaru da kuma shajar shine ice mai tashi sama kenan tsiro mai yaɗo a kasu shine annajin fassara waɗansu malamai yasjudani suna sujada ga Allah jinsin su ake nufi domin ba guda akwai ba kina kuma jinsu kuma yasjudani mun gane ko yawwa wani zai ce a suna ma Allah da a a tunda Allah ce suna sujada suna yin sujada in baka saka fiye ba tsaya bakin inda ilimin ka tsaya was sama'a rafa'aha sama Allah ya dauka da ita asalin shi rafa'a as-sama'a ne fa rafa'aha shi suka ce ma al-ishtighal wa wada'a al-mizan Allah ya dora mizani wannan aya kadiba cikin al-qira'at wa asaruha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 640 wa wada'a al-mizan Allah ya dora mizani wadan sura da nan mizani wasu kace mizani ne wanda wato ba a gani shine tauhidi da kuma nasoshi da su ake aunawa a gane halatta da haram da abin da yake aqida da abin da yake shirka wasu ka ce a almizan shi dai ne wanga ma'auni da muke auri shi to amma idan muka duba dukkan su waye dora su Allah subhanahu ta'ala duka ya shi almizan alhissi wal ma'anawi Allah ta tsagau fil mizan Allah ce kakku yi ketare iyaka cikin mizan in cikin addini ne kakku yi guluwi in cikin kowancin mizani ne kakku yi guluwi shi ma ku ketare iyaka saboda in an ce ta abin nan ketare iyaka cikin mizani mutum yana iya to ai wajen abu tauyewa ne ake yi ko ba ka da bane a in za ka auna kakkan cika ma kanka wajen auna ma mutane ka auna musu kaɗan mun gane ko yawwa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aqimul wazna ku tsaye da mizani bil da adalci wala tukhsirul mizan kakku tauye ma'auni sai da manto ta akidi na tunda an ce a tsaye da shi da adalci to kuma ga a rage aiki ma adalcin na ko ka a tauyi asalin mizan mizani an kamar da wawun ta kuma ya usa bude kasar ta gabace ta wal arda ita kasa wada'aha Allah ya dora ta kina asalin ta wada al ardana kina yayi istighali kariba cikin al qira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha 637 Allah ya dora kasa lil anami ga mutane an gane ko fiha fakihatun a cikin kasa akwai wato ‘ya'yan itace, wan nakhlu da kuma itacen dabino, bishiyoyin dabino. To, ai su ma suna cikin abincin da ke ba da ‘ya'yan itace, amma saboda dabino su laraba yana daga cikin abincinsu kuma an keɓance shi ne saboda a nuna yana da ta miza ta daban wannan da kuma abin nan bishiyoyin dabino domin ba a ce an nakhlatu ba inda an kawo ta'un ya koma mufrad zatul akmam ma'abuciya al akmam kwasfa ko kace kwalwa malaman bai suna cewa kwasfa an gane ko to sai ce wal habbu Allah ya sanya kina a cikin ƙasa al habbu kwaya wanda ake shibka ta hito ba waccan kwaya ta yan kwaya ba an gane ko zul asfi an gane ko ma'abucin soshiya war raihan da kuma raihan ice mai kamshi ina fata an fahimci ni yawwa to idan muka duba abin nan imam hamza da imam imam ibn amir afwan imam ibn amir ad-dimashqi ya karanta wal habba an gani ko zal asfi war raihan mun gani ko yawwa kenan wal habba zal asfi war raihan kenan waɗansu malamai suka ce to wagga qira'a ta ibnu amir za a yi taujihinta wa akhussu ina keɓancewa alhabba an gane ko ko ku a ƙaddara khalaqa wa khalaqal habba zalla asfi war raihana kina Allah ne ya halicce su ko ko Allah na keɓancewa bayani daga cikin abubuwa na ni'ima da yi an gane ko yawwa to sannan kuma idan muka diba akwai ƙira'a wato wal habbu zul asfi والريحان an gane ko imam a hamza da imam kisa'i da imam khalaf sun karanta wal habbu ka gane ko an yi masa bamba zul asfi kenan kuma yi war raihan wal habbu zul asfi war raihan sun ka ce to kenan in an kai musu raf'a gaba daya an gane ko sai zama to atafi na akan fiha fakihatun kina a cikin kasa akwai fakiha akwai alhabbu zul asfi akwai kuma ar-raihan raihan shine ice mai kamshi ba sai ku muna fahimta ba to idan muka duba kenan والحب ذو العصف والريحان shi kuma imam hafs wanda rawi ne na asim al-kufi ya karanta walhabbu zul asfi an gane ko kenan sai zama an ce alhabbu wa fiha alhabbu kenan cikin kasa akwai kwaya zul asfi ma abuciya soshiya amma والريحان sai ya karanta shi da kasra war raihani in ka diba war raihan to sun kawo cewa imam abin nan imam hamza da kisa'i da khalaf su ne sun karanta wal habbu zul asfi war raihani kenan sai da manto walhabbu da kwaya kenan wa fiha alhabbu zul asfi ma abuciya kwasfa warraihan warraihani sai sun kai mai kasra to in sun yi masa kasra sai da manto atafina akan mi atafina akan zul asfi kenan akwai kwaya ma abuciya kwasfa kuma ma abuciya mi raihan tana da kamshi sauran kuma sun karanta walhabbu zul asfi والريحان كنجو فيها الحب ذو العصف والريحان سي الله تتو فبأي آلاء ربكما تكذبان دا فبأي آلاء بأي سي أك أرفاء فا أرف العصف بأي دواني آلاء نئمم أبنجنكو an gane ko jam'i ne na alan ko ilan ko yawwa ko ulan kadiba cikin abdurrul masun fi ulumil kitabil maknun a cikin suratul araf wajen fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban tukadiban da wadanne ni'imomi ne guda biyu na ubangijin ku ala rabbikuma da wadanne ni'imomi ne na ubangijin ku rabbikuma ubangijin ku ku mutun da aljani jinsin mutun da jinsin aljani tukadiban kuke karyatawa an gane ko babu to sai fara zadan godin da ni'imomin to daga cikin su kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya khruju minhum al-lu'lu'u wal marjan ko ba haka ba imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani so zami al-madani yani da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri so zami yawwa to in a takaice suka ce al-madani yani da al-basri yani mustalah ne na malamai ibn qira'at sai wani yankace mai almadiyar kusa da an banda shi sun karanta yukhraju ana fitarwa mun gane ko shine yukhraju ana fitarwa daga waɗannan kogi guda biyu da Allah ya faɗa marjal bahrain yaltaqiyan minhuma daga waɗannan tekuna guda biyu al-lu'lu'u lu'lu'i wal marjan da marjan wasu sun ce wani nau'i ne na duwatsu wanda can kasan teku ake samun su wasu sun ce a'a cikin cikin kiwaye ake samun lu'ulu an gane ko wasu nau'uka ne na duwatsu masu tsada waɗanda ana kawa da su a duniya kamar abin suke ce ma diamond ko diamond mun gane ko to ya kharuju kuma yana fita a kira'a ta sauran kiran sai zaman to yana fita ya kharuju kuma ana fitar da shi to tunda ana fitar da shi aiko sai shi sai shi fita ko kuma ya kharuju ana fitar da shi in an shiga ya kharuju wani lokacin kuma shi da kanshi yake fitowa sai ka iske shi bakin teku in Allah maka rabu ko ko ya haito kai kitab isti da shi an gane ko yawwa to wannan ni'imomi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban da wadannan ni'imomin ubangijin ku ne kuce karyatawa ya ku mutane da aljanna sai Allah ce walahul jawari walahu na Allah ne ya tabbatar mu ubangiji aljawari إمام يعقوب الحضرمي البصري يا كرنتا وله الجواري جواري المنشآت يا تبت الدياء أنغاني كو يوا كيلان بإثبات يا إسنكة وقفا لا وصلا كيلان ينا تبت الدياء إن دي سيا وله الجواري in bai wucewa kuma ba a karantawa da ita tunda za ta shige cikin mi za ta shige lutaka istaki ne ni to jawari dai jam'i ne aljariya kidan an ce wala hul jawari aljawari almunshaatu fil bahri kal alam lahu sai mun to aljawari mubtada ne marfu'un wa alamatu raf'ihi aqra'ata yaqub ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya mara min zuhuriha as-siqan in kuma dauke qira'at jumhur wala hul jawari almunshaatu aljawari mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma المقدرة على الياء المحذوفة كما كان بندي يوا sai almunsha'atu waɗanda suke abin ƙagawa waɗanda an ka yi su an gane ko ya an ce almunsha'atu to almunsha'atu an ƙaga su daga an sha'ahu munsha ismul maf'ul ne ko munsha'atu waɗanda an ka ƙaga imamu hamza al-kufi da imam shu'ba al-kufi an gane ko rawi ne na asim al-kufi amma shi bi khulufin anhu ya an ce bi khulufin kina yana da fuska guda biyu na karantawa da fuska biyu to su sun karanta al-munshi'atu an gane ko mun shi'atu sai da manto sai da manto ismu an gane ismul fa'il ne yawwa to yan an ce almunshi'atu to ai ba ita ta kaga ba kaga tana an kai qira'ata hamza da kuma shu'ab bi khulfan al munshi'atu daga an sha'ayun shi'u ismul fa'il munshi mace kuma munshi'a namiji kuma abin da munshe sannan kuma ismul maf'ul munsha'a to al munsha'a to dan adam yayi su ko ba karan bane Allah ya bashi ilimi yayi su kenan kaga nan babu matsala to amma qira'a ta abin nan sai sun kace nan utliqa ismul fa'il wa ulil ismul maf'ul ismul fa'il an kace mun shi'atu a qira'a ta ibnu amir da kuma shu'ba bi khulufin arfa amma ana rahimi ismul fa'il kamar yadda Allah ya ce wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati hijaban masturan kaga hijaba an kace hijabi kariya masturan ya masturan wadda an ka sutarci shi ne masu wanda an ka sutarci amma sai shi mene ne satiran ne na ismul maf'ul an kai amfani shi amma ana rumi ismul fa'il nan kuma an yi amfani da ismul fa'il amma ana rumi ismul maf'ul waɗansu malamai sun ka ce kai ismul fa'il din nan ku bar shi an gane ko tunda sun ka ce rusibal fi'lu ilaiha ala littisa kamar larabawa suna da ittisa'i shi ne nan kamar a faɗaɗa abu abinda ba nashi ba a danganta mishi wasu malamai sun kace mm mu abinda mun ka gani wala hul jawaril munshi'atu ai munshi'atu sayra waɗanda suke kagar tafiya suke yin tafiya kenan fil bahri a cikin teku suke tafiya ko yawwa kal a'lam an gane ko kamar manya-manyan duwatsu suna tafiya daga ne wato in abin da suka tsinkai su kamar babban dutse alhali ko jirgiro ne yake tafiya fabi ayya ala ya rabbi kuma to kaziban Allah ce da wadannan ayoyin ubangijin ku ne kuke karyatawa to daga cikin ayar da akwai taujihul qira'at a karkashin ta sanafrugu lakum ayyuha thaqalan imamu hamza kisai da khalaf sun karanta sayafrugu lakum ina fata an fahimce ni to ya an ce sanafrugu lakum da nuru ta'zimu ce kenan zamu kamar asirin alfaragu kamar kace zan keɓanta don yan abu to amma shi Allah wani abu bai shagaltar da shi daga wani abu kamar saboda kamar hisabin abu ne mai tsanani kamar dai za a tsaya ne kai da fata ga dangada a yi muku hisabi shi sa ce sanafrugu lakum zamu wato keɓanta don yin hisabinku amma ba yana nufin Allah ba akwai abu da shi ya tarar da shi sai ya furgu kuma labari ne ake basuwa kenan uslubul ghaibi ne Allah zai sai ya furgu Allah kenan lakum an gane ko shi ko sana furgu nahnu kenan ina fata an fahimta to sai malaman da suke tawjih القراءات العشر بالقرآن الصفحة 200 وتو أبن الدستة بإن دبكوي suke cewa wato ƙira'a ta jamhur sanafar gulakun ayyuhar saƙaran an yi mata taujihi da naziruha tamkatta wa huwa ƙaunuhu ta'ala inda Allah ce wa ƙadimna ila ma amilu min amalin kaga mun gabaci abin da sun ka aikata na aiki ana zancen hisabi ne kuma tun da yana da alaƙa da hisabi kuma ƙadimna ya danganta shi zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala sanafrugu lakum kinan sanaqsidu bi hisabikum zamu nufaci muku hisabi an gane ko wa qadimna kinan amadna mun nufaci musu hisabi kinan da amada da qasada mutaqaribani suna kusa da juna mun gane ko yawwa to aya ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce yursalu alaykuma shuwadun min nar ko yursalu alaykuma Allah yana turowa alaikuma gare ku jinsi biyu kenan shuwabun min narin ko yula ta wuta ko bela ta wuta wani hasun an gane ko idan muka duba wannan ita ce ibn kafir al-makki ya karanta yursalu alaikuma shiwabun ba shuwabun ba an gane ko yawwa amma wannan bai canza ma'ana sun ka ce ma'anar shi allahab belan wuta wani hasun an gane ko wannan ita ce kira'a ta jamhur shi kuma imamu ibn kasir al-makki da abu amur ibn al'ada al-basri da imamu rawah wanda rawi na yaqub sun karanta wani hasin an gane ko yawwa to yursalu alaikuma Allah yana turuwa gare ku shuwazun bela ta wuta an gane ko min shuwazun bela min narin ta wuta an gane ko wa nuhasun kinan kuma Allah zai turo muku nuhas kinan yursalu alaikuma nuhasun Allah zai turo muku wato nuhas shine bakin karhi ko gaci ko dalma to ka kusan dalma in ta sha zahi alramma akwai hatsari gare ta muna gane ko yawwa falatan tasiran ba za ku iya taimakon kanku ba Allah ce to fa bi ayi ala rabbikum tukadiban amma in muka ruki ra'a ta ibnu kasir da abu amr da ruh wanda rawi ne na yaqub wa nuhasin kinan za a turo muku shuwadun bela min narin tauta wa nuhasin an gane ko kenan wa shuwadun min nuhasin ko yawwa da kuma bela tami ta nuhas bakin karhi wasu kace shuwadun kenan nan sai a fassara shi da hayaki hayaki na wuta da hayaki na bakin karhe wanda an kasa cikin wuta ina fata an fahimci ko kuma a'a wutar da a cikin shi har ta haɗe da shi ta sade ta kuma ta zo ta ta dan ita ma kanta tana da bila wala tan tasira Allah ce to fa bi ayyi ala rabbikum tukadiban da mi ayo ubangijin ku ne kuke karyatawa wadansu malamai anan sun kace to ai shi wannan bila ta wuta ya an turo ta ai ba ni'ima bace kuma yasa an kace fa bi ayyi ala rabbikum tukadiban muna ganewa to almuhimmu nan kafin mu je ga wannan mas'ala tunda in ka diba ma cikin daf'o'i hamidu turab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'a al-muslimin ya kawo wannan bayani almuhimmu shin fa bi ayyi ala fa bi ayyi ala da irin ayoyin da sun kaba cikin qur'ani irin wailun yawmi lil mukazzibin cikin mursalat da sauran ayoyi shin wai duk ma'anar su daya sai zamanto sun zo ne don karfafa ma'ana kenan tun daga fabi ayi ala irabbi kuma tukadzibani na farko sai su zamanto mi matsayin ta akidi na kenan da na biyu da na uku zuwa na karshe duk ta akidi na sun kai shi ne ake kira a ta'akidi wanda suka ce a ta'asisi na in an ce ta'asisi nan gina sabuwar ma'ana saboda duk abin da an ka faɗi ya sha bamban da wanda ya biyo bayan shi kenan wannan yana zancen wannan ni'imar ce wadda an ka faɗa a yanzu ba wacce ce wanda sun ka gabata ba ka rike wa ga ka'idar cikin usulul fiqh at-ta'sisu aw at-ta'kid kenan shi at-ta'sis sabuwar ma'ana at-ta'kid karfafa ma'ana da ta gabata mun ji wannan da kyau dai kenan na biyu wadansu sun kace to shi wannan daga cikin maganun da wadansu suka kawo shine cewa da an ka turo wannan bela ta wuta ko wancan abubuwa me yasa aka kawo su in alahira ne ai babu damar dai a dawo a gyara in cikin wutar jahannama ne to a nan duniya an yi muku wa'azi kenan don mi ni'ima ce don ku kare in kuma anan duniya ne an ka turo su saboda mai ɗaukar wa'azi ya ɗauki wa'azi cikin ɗaukar wa'azi kuma akwai ni'ima ba sani kuma fahimtar alaran ba yawwa to aya ta gaba wadda za mu ɗauka wajen abin da ne aya ta hamsin da shidda inda Allah ya zance matan aljanna ya ce fihinna an gane ko a cikin aljanna wasu ka ce a asalin magana an ce wali man khafa maqama rabbihi jannata da ai aljanna bi da an ka hudi kuma ka ramani to kuma biyan sa an ka ce fihi da ya kamata a ce fihi ma kamar yadda nan da yace wa min dunihi ma jannata da ko fa bi ayyi ala rabbiku ma tukadzibun sai ce mudhammatani kuma ka ramani sannan yace mi fa bi ayyi ala rabbiku ma tukadzibun fihi ma bai ce fihin da ba wasu malamai sun ka ce asalin jam'i yana farawa ne da mi da guda biyu tunda ya ce in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukum ay bi ce kalba kuma ba kuma kowane mutum zuciya guda ta gari ta tuba kuma mutum biyu wannan su da cin malamai suka ce a fihinna saboda duk abin da yake mu'annas ne majazi ana iya kawo mai ha ana iya kawo hunna dan ya ce inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard kai sai ce mi منها أربعة حرم ستمي فلا تظلموا فيهن وسنك تي آآ نندي تي فيهن saboda ita aljanna aljanna biyu babba akwai aljanna aljanna aljanna aljanna kuma ko wuce cikin kowane mutum yana da nashi an gane ko yan mata to kenan an hankalta ba adadin aljanna yana da yawa kankanan inda mutane da su shiga to shi yasa aka ce fihinna a cikin su akwai qasiratu tarfi masu gajeren kallo a tsarf kai hattara in an ka mai fataha tsaraf ya koma gehi an gane ko aqimi salata tarafayn nahari in an kai mai sukuni ya kuma mi kallo wasu malamai suka ce ba a yi mishi jam'i saboda mi ba a yi mishi jam'i akan atraf saboda asalin shi masdar ne shi wanga na ido an gane ko sun kace tunda masdar ne kawai tarf za a cewa tunda bai ce fihin na qasiratul atraf ba an gane ko sun kace to amma in an ka duba na atraf ai aljinsiyya ce an gane ko sannan kuma ai shi masdar an yi sabani ana masa jam'i ko ba a yi zance mafi inganci malaman lokacin sun kace ni malaman kufa sun kace cewa ana mishi jam'i malaman basra sun kace ba a mishi jam'i amma zance mafi inganci ana mishi jam'i don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa id زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا kaga guruna jam'i na azzannu zanna ya zunnu zannan kuma sun kace saboda akwai bukatuwa alhaja kaga alima ya alamu sai a ce mi ilman to muna da ilimin kaza muna da ilimin kaza muna da ilimin kaza a ce ulum eh kadibat ka at-tadribat al-lughawiyya tashihat al-lughawiyya da Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif ya kawo bayani kan wannan mun ji wannan da kyau yawwa to al-muhimmu dai fihin na kasiratu tarfi akwai masu gajeren kallo ganin su bai tashi daga mazan su yace zuwa ga wadansu Allah ce lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan lam yatmisuhunna bustaba shafa su ba ko sun kai kwanciya da su insun mutane qablahum gabanin su su matan aljanna ko ba a ce qablahunna ba an gane ko wala jan ko komi ko ko aljannu to bisa an kace musu qablahum ba a ce qablahunna ba mazajensu yawwa to wannan kenan to imamul kisa'i rawi ne na kufa bi khulufin anhu ya karanta lam yatmushunna kenan tamasa ana cewa yatmisu ko ana cewa tamasa yatmusu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu da fa'ala yaf'ulu lam yatmisunna insun qablahum wala jan irin wannan aya akwai tamkanta a cikin wannan sura aya ta 74 tunda wannan aya da muka karanta aya ce ta 56 lam yatmisunna insun qablahum wala jan sai fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban muttaqiina ala rafrafin ko ba karan bari yawwa to ala ayyati hal wannan yake nuna cewa wala janun koko aljannu damiri wannan yana daga cikin mas'alar da aka yi sabani shin aljannu suna shiga aljanna ko ba su shiga aljanna wadansu malamai suka ce aljannu ba su shiga aljanna Allah dai ya ce za a tsira da su daga wuta wa man la yujib da'i Allah abin nan ya koma na ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim suka ce za a tsira da su daga amma ba su shiga aljanna wadansu malamai suka ce a'a daga cikin to ayoyin da suke nuna za su shiga aljanna wanda ayat lam yatmithunna insun qablahum wala janu kina aljannu in sun kai imani ai ba abincin ba su shafa su in ba su shiga aljanna kuma an ce wani man khafa maqama rabbih an kace ni jannata ne fa bi ayi ala'i rabbikuma da jinsin mutum sun aljannu kaga an ce kuma suna da aljanna kina wani yanzu aljannu suna shiga aljanna kariba sun dafu ya bi tirab an ayatul kitab الشيخ العلامة القرآني محمد الأمير الشقيقي يا كاونا أه نعم sai dai su bauta mini a yanzu zancen sakamako ne ake ai zancen sakamakon ake ake zancen ya bambanta ba sani ko ka fahimta ba to sai Allah ce hurun maksuratun fil khiyam wannan hurun maksuratun hurun mata ne wanda suke masu mi masu hasken jiki maksuratun fil khiyam an takaitar da su a cikin hemomi jam'i na khaima an gane ko to sai an kace shin da wani man khafa maqama rabbih jannatani ko da wa min dunihi ma jannatani kaga aljanna ne biyu daga biyu sun zan hudu wacce ce tafi daraja waɗansu ka ce na farkon sun fi abin nan sun fi kima da daraja don ni Allah ya ce cikin su da ya ce wani man kafa maqama rabbihi jannata da ta ce mi fa bi ayi ala rabbikum wa ta ce mi zawata afnan suna da fannoni daban-daban na uka daban-daban amma nan da yazo wa min dunihi ma jannata da ta ce mi mudhammatani abinda ke cikin su tsiro ne wanda yake yayi kamar baki mudham an gane ko idhamma kamar yayi baki kore na wanda yayi kore kore har ya kai kusa da baki sai ta ni fihi ma aynani nadhakhatani akwai idon ruwa guda biyu masu nabdakata ne masu baski da ruwa alaran ba an gane ko to amma da kuma sai ce ni fihi ma ainani tajriyani a na farko gudana suke yi ba baski suka yi ba sun ka ce kina wanda yake nuna waɗancan sun fi wannan shi yasa su waɗanda matan su an ka ce kasiratu tarfi su ko nan ka ce maqsuratun fil khiyam amma kalima ta kasiratu tarfi duk mata aljanna haka suke tunda in akwai mace aljanna ta yi kallon wani namiji kina aljanna ba ta da daɗi mun gane da kyau malam araba sai Allah ce min fa bi ayyi ala rabbikum tukadiban sai ce muttaki'ina suna masu kishin gida ala rafrafin akan rafraf rafraf ala ramma abin nan hilo kenan matashi ko khudrin waɗanda suke kore ne ko tsanwaye wa abqariyin hisan da shimfidu hisanin masu kyawu ina fata an fahimta وعبقري حسان رفرف خضر آه، وعبقري حسان da kuma abqariyin shin hidodi amma in ka ji larabcin zamani sun ce abqari kamar mutumin da yake da ilimi yake da dan baiwa malami zuwawu dan eh dan kunyawa ko dan baiwa mun gane ko akwai qira'a wadda ce qira'a ce shadda shine wato muttaki'ina ala rafarifa kina suna akan rafarif tunda rafraf guda ne sai dai nan na kira littanwi'i tana nuhin nau'i nau'i khudrin tsanwaye ko kuce kori wa aba qariyin aba qariyin jam'i ne na abqar tunda abin nan abqariyin an gane ko aba qiriyin aba qiriyin jam'i ne na abqariyin ina fata an fahimce ni kuma an abaqariya sun kace li anna munu min sarfi annahu sigatu muntahal jumu'a abaqariyin sun kace muni'a abaqariyin muni'a li mujawaratihi an gane ko shi abaqariyin ya kamata a ce abaqariyin sai aka ce wa abaqariya sun kace an yi masa fatha domin yayi mujawara da mi rafarifa a waccan qira'a shazza an gane ko to almuhimmu da 'yan aljanna suna da filo filo kuma suna da manyan manyan shimfidu ija Allah sai Allah ce fa bi ayi ala rabbikum tukadiban da wadda bi ayoyin ubangiji ne kuke karyatawa ya ku mutane da aljannu sai ce mi tabarakasmu rabbika zul jalali wal ikram ko ba karan bani yawwa idan muka duba tabarakasmu rabbika kenan sunan ubangijinka ya kasance kenan mai yawan albarka ko zil jalali ma'abucin abin nan daukaka wal ikram da girmamawa Allah ne yake girmama wanda ya so wa man yuhnillahu fama lahu min mukrim wanda kuma Allah ya kaskantar da shi bai da wanda zai zai girmama shi to sannan kuma Imam Ibn Amir ad-Dimashqi al-Ramma Imam Ibn Amir ad-Dimashqi ya karanta tabaraka ismu rabbika dhul jalali wal ikram ina fata an fahimce ni yawa to ya an duba dhul jalali kina sai zaman tomi sifa ce na ismu in an ce zil jalali tunda zu bi ma'ana sahib ana mishi raf'a da wawun ana mishi nasba da alif ana mishi jarra da ya'un ja'a zul kitabi ay sahibul kitab ra'aytu zal kitab ay sahibul kitab wa marartu bi zil kitabi ay marartu bi sahibul kitab to zul jalali sifa ce ta ismu ismu rabbika kenan tabaraka ismu tunda ismu ya dauki bamba zul jalali wal ikram sunan Allah ya daukaka to sunan nan zul jalali ya daukaka tunda sunayen Allah suna da daukaka Allah kuma yana da daukaka to shi ko tabaraka ismu rabbika zil jalali ubangi sunan ubangijinka ya daukaka to ubangijinka zil jalali ma abucin daukaka da da sunan Allah da Allah ai suna da daukaka ko ba ka dan bane wal ikrami kuma Allah shine ma abucin girmamawa an gane ko ma'abucin girmamawa don in Allah ya girmama kama wanda isa shi wulakantar da kai ko ba ka nan bane yawwa ya aljanna yace antum wa azwajukum tuhbarun ay tukramuna ana girmama ku wadansu malamai sun kace ana saku farin ciki wallahu ta'ala a'lam surar da zamu shiga ta gaba ita ce suratul waqi'a an gane ko tawjihul qira'at zai fara ne wato a aya ta 19 amma ba za mu iya abin nan ba sai mun dan dauko bayani ko da kaɗan ne Allah yana bayanin ya aljanna bayan ya hudu da mutane za su kasuwa azwajan salasa na azwajan ba mazaji da mata ba ana nufin nau'uka guda uku akwai ashabul maimana ma'abuta littafi na hannun dama Allah ya sanya mu daga cikin su akwai kuma as-sabiquna da ashabul mash'ama waɗanda suke za a bar tasu na hagu Allah kai mu tsari sai as-sabiquna as-sabiquna to kuma Allah ya sanya mu daga cikin su to su as-sabiquna suna da cewa ashabul maimana amma saboda suna da wata daraja sai aka ce was-sabiquna as-sabiqun to su yan aljanna bayan Allah ya bayanin su as-sabiquna bayan Allah ya ce za a kusanto da su أولئك المقربون يتي في جنات النعيم ثلة من الأولين أنا سامو سوچكين جماعة تفرقوا وقليل من الآخرين أما كأني لغة متاني لكرشي سوء السابقون من غاري كو سبور الأمة من زالة صلى الله عليه وسلم أي أنبا وادا داما سنغا باتيتا كنا سامو السابقون سكينسو فيتي ومنهم سابق بالخيرات كنا سيد دمان تودا أنتي أنك أني dan saboda an hankalta ma adadin annaba aishi na da yawa kenan dan mun zamanto yan kadan ba shi duk cikin al'ummomi mun hisu sabiquna amma ya hankalta ‘yan an haɗe su gaba ɗai sun fi mai wato ya yamma ke nan namu suna da yawa to Allah ce ya tufa alaihim wildanun mukhalladuna yara abin kaddara ma da wama mukhalladuna za su ke kewa yawa a kansu waye su waɗannan a cikin aljanna Allah halicce su ko ko a'a yaran mushrikai su ne ba su da azaba tunda su su aikata zunubi ba su ne za a bari yaran aljanna ko ko za a haɗa duniya ne da na aljanna akwai maganganun dai malamai masiru auladul mushriki na matsala ce wadda malamai suna tattauna a kanta kadiba cikin ahadithul aqida fi sahihaini na Suleiman abin nan mastas da aka rubuta a Saudiya a safha ta 571 zuwa 603 da kuma har yanzu cikin littafi ahadithul aqida fi sahihaini a safha ta 511 zuwa safha ta 521 su dai waɗannan yare dai Allah ce mukhalladuna ko abin kaddara ma dawoma ne kuku za a dawomar da su kenan ba za su mutu ba suna kewaya ma 'yan aljanna bi akwabin da kofuna kofi kofi jam'i na kubu wa abariqa da kuma shantallai ana cewa ibriq shine buta amma na nufin shantali wannan abin wanda ake sanarwa a cikin shi an gane ko wa ka'sin da kuma ka'as kana iya cewa gidauniya ko kuma ka ce a'a manya-manyan modayi an gane ko kofuna min ma'in na daga abin da ke kokowa a cikin aljanna za mu haɗa abin da ke kokowa aljanna masal jannatin lati wa idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu anharun min khamrin ladhatin lisharibin yawwa wa anharun min asalin musaffa to ma'in kinnan an yi sabani wasu sun ce ma'in in ka diba cikin aljadwal fi i'rab alquran alkarim na Abdulrahman Mahmud Safi wasu sun malaman luga suna ganin ma'in asalin shi daga al'ainu na kenan sai zama to asalin shi ma'ayin ne an gane ko an ka shahi ya'un daya wasu sun ce a'a ma'in ma'ayun ne kenan maf'ul ne sai an ka shahi wawun kenan kadiba akwai ikhtilaf na malaman sarfu akan shi an gane ko mai bugowa shi da abin da ake nufi la yusaddauna anha Allah ce ba sa ciwon kai ko sai ce min wala yunzifun kuma ba sa yin maye imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu asim sun karanta wala yunzifun an gane ko yawa min an zafa yunzifu sun kace idan sakira ba sa yin maye sauran sun karanta kuma wala yunzafuna ba a sa su ciwon kai dan dama Allah na gari ai ciwon kai ai maye ko to kenan ba za a sa su ci ba za a sa su maye ba ba za su yi maye ba yunzafuna ba za a sa su maye ba yunzifuna ba za su yi maye ba sai Allah ce wa fakihatin kuma suna da ƴaƴan itace mimma yatakhayyaruna da abin da sun ka zaba wa lahmi tsairin ko da kuma naman tsuntsaye mimma yashtahuna da suke bukata ko ba ka da bani akwai wani malami a Najeriya ya ce wai sai a ce wai zogale ta naman kaza yace daga ina har ma zagi ya ce gidan uwa ya ce alkur'an abinda zo gari take magani sai ya ce likita in ta tashi rina ma wani sai ce maka zo wai likita in ya tashi rina ma wani sai ce don zuwa ta hada maka ya ce gidan uwa ya ce alkur'an zo gari ba ta maganin komi sai yunwa ya ce shi ma in ya ji kuli eh wai ma'ana in zo gari ta ji kuli shi an gane ko ya ce baka ji abinda Allah ya ce ba cikin aljanna wa lahmi tsayirin ka ji hujji ya ce to wahuru na in iji Allah ya ce ko yawwa don haka wahuru na in malamai sun kace kenan ƙira'a ta jamhur wa hurun ain kina akwai matan hurul ini malam musbahu hurun jam'i na haura'u mace da afara'inu masu wasi'atul ido masu faɗin ido manyan ido kenan imam hamza da imamul kisa'i da imamu abu ja'far al-madani sun karanta wa hurin ain an gane ko wa hurin ain to waɗansu malamai suka ce kenan atafina akan wato abin nan fi jannatin na'im kenan suna cikin aljanna sannan kuma mi wa fi hurin ain kuma suna cikin hurul ain duk da kita aljanna zarfa ce ana shigar ta su ko hurul ain kamar yan adam ne yan ce kana cikin su ba ana nufin ba can cikin cikin su a'a tsatsatsage su kenan kenan hurul ain za su kewaye yan aljanna suna cikin matan su kenan ya an ci kana cikin matan ka ba ana cikin kana can cikin cikin su ba an gane ko yawa shi ko an ka ce wa hurul ain ay yatufu alaihim wildanun wa hurul ain kenan hurul ain suna ce kewaya su to su matan aljanna malami zuwa Allah ce ka amsalil lu'lu'il maknun suna tamkan lu'lu'i lu'lu'i maknun wanda an ka boye an gane ko can ya ce ka annahunna baydun maknun ko yaran aljanna su ma ya yi musu wannan yace wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun to su ma matan aljanna ka amsalin lu'lu'il maknun kamar lu'lu'i na wanda an ka boye saboda in shina koyi an hiddo shi an ga ganin kyawun shi ko ba haka nan bane yawwa to anan abu guda kamata mu ƙara duk cikin alqur'ani kaf kaf kaf kaf kaf malam misbahu idan ka ga alhamza ga ka'idan ma larabci in ka ga alhamza tana saman wawun to don mace an kai mata muna ji da kyau haka ka'idar take amma cikin qur'ani ba a taɓa samun alhamza mai kasra ba kuma a same ta saman wawun sai wagga ta lu'lu alaran ba ka amsalin lu'lu il maknun to ko eh kasan wawun mm kasan wawun tunda saman wawun take amma da sai an ka kawo ta kasan wawun eh to mu san taujihin da za a yi ba alramma ko don saboda su matan hulul ilmi ba irin suna shi sama kawo aya ta gabar da ɗauki taujihul qira'at a cikin ta ita ce aya ta 47 amma sai mun dan yi bayani dan dan can yan wuta ne an yi wa ashabu shimal ba ashabu shimal to ana dan can yan wuta suna cikin samu wuta kenan mai shiga kusahen abin nan kafofi na ko kusahen ko huduwa ko hudannin fata wa hamim kuma suna cikin mi ruwan zahi za a ba su wa zillin da kuma abin nan inuwa min yahmum mai zafi kenan ta wuta labarin wala karim kenan ba ta da sanyi kuma ba ta da ba ta mutunci ba ce an gane ko innahum kanu qabla zalika mutrafin Allah ce sun kasance su kafirai a cikin aljanna a duniya mutrafina suna jin daɗi an ni'imta su wa kanu yusirruna alal hinsil azim yusirruna nan da sadun ne in an ce yusirru da sinun asirtawa yusirru da sadun dogewa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sun kasance suna dogewa alal hinsil azim akan rantsuwa mai girma su yi rantsuwa wadda ba su da ilimi akan ta ko su yi rantsuwa ba su cika ko ko su yi rantsuwa abinda ba su da ilimi akan shi wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut sun kada su Allah bai tada matacce to kaga ga ayyuhin sal azim ce wa kanu yaquluna Allah ce sun kasance suna fada an gane ko a idza mitna idan muka mutu an gane ko wa kunna turaba sun kace mun ka zan kasa wa idhaman mun ka koma kasusuwa a inna la mab'uthuna ko waye goyi za a tada mu kaji tambayar da suke yi imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zammi madani yari da imam al-kisa'i al-kufi da imam yaqub al-hadrami al-basri na farkon sun karanta shi da tambaya kina a'iza na biyu kuma bil ikhbari inna la mab'ufuna sai ka ce to kenan na farko sun yi tambaya na biyu suna bada labari ko ko a'a labarin ne amma an shafe mishi alhamdashi ba sani ko fahimta ba yawwa kenan inna la mab'ufuna a qira'a su a inna la mab'ufuna dai sai an ka shafe alhamza ko ko a'a inna la mab'ufuna sun yi tambaya na farko a wani lokaci sannan na biyu sun ka bada labari wani lokacin kuma sun kai tambaya guda biyu don izgili muna ji ko awa aba unal awwaluna sun kace kai wai hadda uwayen mu ko na farko mu a tada mu ko a tada iyayen mu a idza mitna an gane ko imam nafi' al-madani da imam hamza da imam al-kisai da imam khalaf kufiyuna ne da kuma imam hafs rawina asim sun karanta a idza mitna sauran sun karanta a idza mutna to mitna daga mata ya mitu ne mutna kuma daga mata ya mutu sun kace awa aba'una al-awwaluna hadda iyayen mu na farko imam qalun wanda rawi ne na nafi' almadani da kuma ibnu amir ad-dimashqi da abu ja'far almadani sun karanta au aba'un al-awwaluna kenan au sai ta zama mi litakhyiri za a tada mu ko za a tada iyayen mu ko ko au ta zama to lil jam'i uzran aw nuzra qur'ani yanke uzuri ne aw nuzran baka cewa ko gargadi ya gargadi ne kenan sai ya zama to da ita da qira'a ta awa aba'un al-awwaluna duka dai in mun ce bi ma'anar wawu an gane ko to awa aba unal awwaluna abinda qira'at zuhur a tambaya suke yi asalin shi a inna la mab'uthuna wa aba unal awwalun kuma sai an ka ƙara tambayar awa aba unal awwalun wai yanzu hadda iyayen mu na farko qul Allah ce ma annabi ka ce da su innal awwalina wal akhirina mutanen farko da na karshe la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum za a taro ku zuwa ga miqat haduwa kenan ta wani ne ma'alumin sananne miqat asalin shi miqat daga waqtun ma'lum sananne ah to Allah ya ce sananne kuma Allah ya ce kiyama babu wanda ya santa Allah ba ya an kai haka sabul fi samawati wal ard ba san lokacin da tsayawa kenan an san da tsayuwarta amma ba san lokacin da tsayawa ba kai Allah mai huta maka kanka da wannan ma'lumun inda Allah wancan taujihi naka yayi amma dai don don kan mu sha wahala an rama gara mu yagga Allah ya ce to thumma innakum sannan ku ayyuha dhalluna an gane ko wato patattu almukaddibu da wasu qariyatawa la akilu da tabbat za ku ci min shajarin daga ice min zaqum wanda ake kira zaqum da jin zaqum ka san dai babu harka cikin wannan lamari mai kyau ko baka dan bane yawa sai ce mi summa ai fa mali'una min halbutun mali'una daga mala'ana kinan za ku cika ciki kaji ma ba wai cide da su yi ba zakum kuma a cika ciki da ita kaga ai abincin bai da dadi ai gara a cika dan ai maganin yunwa shine aka ce ma cika rayu ana ramma an gane ku ɗan abinci bai da dadi ce cika rayu to sai Allah ce fa sharibuna alaihi min alhamim kuma za su sha akan shi an gane ku ko za ku sha akan shi tun da magana da kafirai kai tsaye alaihi akan shi min alhamim da kuma ruwan zahi an ci zakumu kuma ƙara da ruwan zahi ruwan zahi ga da Allah ce da an kawo su kusan huska ba naman huska zubewa yake yi wa in yastaghisu yughasu bima in kalluhu yashbul wujuh bi isa sharabu wa sa'at murtafaqa Allah kai mu tsayi Allah ce to hadha wannan nuzuluhum bai ce azabuhum ba asalin nuzul abin da aka ba bako amma na an kawo shi saboda yan alinna an ce nuzulan min indi abin min indillah ko ba karan bari wannan shine abin da za a yi musu tarbon baki da shi abincin tarbon baki kenan Allah kai mu tsayi da wanga yau maddi da Allah ce amma ranar sakamako to sai Allah ce nahnu khalaqnakum mu su Allah nan litta'zimina mu mun ka halice ku falawla tusaddiquna me yasa ba za ku gaskatawa ba sai Allah ce to afara aitum ma tumnuna shin kun ga abin da kuke jefawa cikin mahaifa an gane ko taqdhifuna kinan fil rahim an gane ko ko tasubbuna fil rahim bisad la bisin Allah ce a antum takhluqunahu shin kuna kuke halittar abin amna alul khaliqul ku muke halitta kaga nan zuba mani cikin mahaifa aikin wani aikin dan adam sai an kace ma tumnuna amma halitta aikin mini aikin wani Allah sai kace antum takhluquna shi yasa domin da Allah ya ce shi yake jefawa da magana sai su zo aiki kenan Allah ne yake jefawa sai su sai su labi ba sai kun fahimta ba domin akwai ni akwai al-mas'uliyya al-insaniyya al-fardiyya Allah ce na hannu musu Allah kaddar na bai na kumul mauta ko mu ne mun ka kaddara muku mutuwa can fashari buru shurbal him ko kai mun kesa wata aya ko fashari buru alaihi min alhamim ko fashari buru shurbal him mun kesa ta fashari buru wato za ku shashi ko shurbal him da imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zammi almadaniyani da kuma imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi sun karanta fa sharibuna shurbal him sauran kuma sun karanta fa sharibuna sharbal him da sharba da shurba da su zamanto sha ake mushi kadiba cikin al-i'lam bi musallaf al-kalam na ibnu malik akwai ash-sharbu ash-shirbu ash-shurbu an gane ko yawwa kaga bambancin ma'anarsu nan dai sha nai na alhim alhim shine raƙumin da ke jin kishi abin nan jam'i ne na ahyamu kamar bid jam'i ne na abyadu him ahyamu shine raƙumin da ke jin kishirwa ka san raƙumin shi na jin kishirwa alarma in shi na shan ruwa ka zo bakin tafki ka gani sai shi shanye ta ruwa ba kan gane ko ko mu ce tanu to sai Allah ce nahnu qaddarna bainakum al-mauta ko muna mun ka kaddara muku wato mutuwa ibnu kafir ya karanta qadarna bainakumul mauta mu muka kaddara muku mutuwa to ita mutuwa ba mai shakkata ko kace qaddarna qadarna mun kaddara muku qaddarna saboda adadin yawan mutanen suna da yawa ko ko qadarna mun kaddara kana jin labari qaddarna sai malaikin mutuwa ya bayyana gari ka garin da garin Allah ce wa ma nahnu bi masbuqina mu ba mu kasance wadanda ake kubce ma ba duk inda zaka ka tai amma wallahi sai ka komo ma Allah ala an nubaddila amsalakum wadansu malamai sun kace to shi masbuqi na ala an nubaddila amsalakum ma'ana ba ku tsere muna ba mu canza kamakku ko ko wa ma nahnu bi masbuqina mu ba ku iya tsere muna ala an nubaddila amsalakum kuma muna iya canza kamakku kidan ala an nubaddila amsalakum yana iya zamantowa muta'alliq ne bi masbuqin yana iya zamantowa ba muta'alliq ne bihi ba muna iya canza kamakku wa nunshi'akum mu sake kaga halitta ku fi ma la ta'lamuna da abinda ba ku sani ba abinda Allah ya gada ba to dan mi da ku ce Allah bai iya tayar da ku Allah ce wa laqad alimtumun nash'atal ula kun san tashi na farko ma'ana halittar ku ta farko ko ba karan bane yawa imam ibn kathir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta wa laqad alimtumun nasha'atal ula an gane ko yawa nasha'atal ula sun kace kenan abin nan duk yana matsayin mastar nasha'a yansha'u nash'an wa nasha'atan ko kamar laqiya yalqani in ka diba cikin aljadwal fi arab alquran yace laqiya yalqa yana da masadir da yawa shi laqiya din nan akwai alluqi akwai alliqa'u an gane ko sun kai kusan ina ganin masdar ko goma sha wani abu ne ni ban ma san cikin larabci wani fi'ili wanda adda masadir irin shi ba to Allah ya ce walaqad alimtum an-nash'atal ula ko nasha'atal ula o kun san tashi da farko falaula tazakkaruna to me yasa ba za ku wa'azu ba falaula tazakkaruna idan muka diba hafs rawina asim da hamza da kisa'i da khaif sun karanta falaula tazakkaruna sai da mutu asalin shi falaula ta tazakkaruna na an ka shahi ta'un daya sauran kuma sun karanta falaula tazakkaruna sai da mutu mi ta'un biyu ne an ka mai da ta'un guda zalo ba za ku wa'azu ba Allah ce to afara'aytum ma taharusun shin kun ga abin da kuke noma ko ku bani labari abin da kuke noma a antum tazra'unahu shin ku ne kuke fitar da shi kaga nan ta harufu na kai da zuwa kai shuka kai noma amma fitar da tsiron fa aikin Allah ne ya sa ya girma a antum tazra'unahu ku ne kuke fitar da shi ku girmar da shi am da hanu zari'una ku ku mu muke wannan muke fitar da shi mu sa ya girma Allah ce launa sha'u da mun so laja'alnahu da mun sanya shi hutaman wato karan karmami ya bushe fadaltum tafakkahuna ko sai ku wayi gari kuna wato hira a zamana fada ana tattaunawa shine tafakkahuna an gane ko yawwa to imamu shatibi ya kawo magana ta abin da cikin shatibiyya yake cewa imamu al-bazzi ya karanta fadaltum tafakkahuna bi tashdid ta amma masu tahqiqi suke cewa wato imamu shatibi cikin shatibiyya ya kawo wannan amma sun ka ce ya hita daga ka'idar shi domin wannan fazaltu muttafakkahuna an gane ko ma'ana bai daga cikin abinda imamu dali ya kawo cikin at-taysir tunda shi at-taysir na imamu dali muna ganewa shi ne imamu shatibi ya maida nazmi dan shi kuma wancan littafin nasr ne kuma cikin muqaddima ma ya faɗi wannan yace wa fi yusri hatta yasiru rum tukhtisarahu fa ajlat bi aulillahi minhu mu'ammala to cikin tattaisir imamu dani ba a kawo imamu albazi yana da ni ba yana da tashdid na abin nan atta an gane ko yawwa kenan ya fita daga ka'idar shi wanda ya ce zai tafi a kanta wannan kuma ba wani abu ne cikin malami dan adam yana yin kuskure kuma karan bane shi da kashi malamin shatibi ya faɗi wannan yace akhi ayyuhal mustazu nazmi bi babihi yunada alaihi kasir suqi mujmala ko ko mujmila wa abin nan yunada alaihi kasir suqi mujmila wa dhunna bihi khairan wa samih nasijahu bil ighda'i wal husna wa in kana halhala wa in kana kharqan fadriku bi fadlatin min al min al hilmi wal yuslihu man jada miqwala kiran kaga yayar da shi ma yana yin kuskure mu ko mutane mu ba su kuskure shi ko Allah na abai kuskure kiran kaga su ma sun zan Allah kiran ku Allah kai mu tsari Allah kai mu tsari to sai ce mi fadaltum tafakkahuna sai sun karanta fadaltum tafakkahuna kiran fadaltum tatafakkahuna na sai aka shaita unguda qira'a ta bazzi kiran a waccan tariqa ta tayyibatun nashr fadaltum tafakkahuna kiran tatafakkahuna na sai an kai idgamu ta fi ta mun ji wannan da kyau inna la mughramuna sai ku ce inna mu la mughramuna daga aghrama yughrimu ighraman ismul fa'il al mughrim ismul maf'ul al mughram sai ku ce mu an dora muna abin da ba mu iya dauka shine mughramuna am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqaluna in Allah ya bata abincin ku yunwa ta zo sai ku ce kai Allah Allah ba mu iya dauka yunwa Allah ba mu iya yunwa ko mi girman kato inda yunwa bal misbahu sai ga da mutsari suna rawa eh amma kato in yace koshi da mutsari suna suraci sai ga shi na bugun katanga mun gane ko imamu shu'ba wanda rawi ne na asim yake karantawa inna lamu abin nan a inna lamughramuna an gane ko kenan a inna yake karantawa kenan da hamza guda biyu ba sani ko muna fahimta ba za ku yi tambaya ku ce yanzu a inna lamughramuna Allah yanzu kuma za a dora mu abin da ba mu iya dauka tambaya ta suke ma Allah kaga ku akwai hatsari ba sani kuma fahimta ba yawwa malam miswahu sai Allah ce mi bal nahnu mahrumuna su ce Allah bal nahnu sai dai su ce mu Allah mahrumuna an hada mu da ka gani da Allah ya hana babu wanda zai iya baka amma kuma in an ce ai ma Allah bai yi mutane su kuma suna darga da rigima Allah ce afara'aytumul ma'a alladhi tashrabuna shin kun ga ruwan nan da kuke sha a antum anzaltumuhu minal muzni ku kuka saukar da shi daga girgije am nahnul munziruna ko kuma muka saukar da shi kaga nan duk babu amsa mutane sai su ju Allah ce launa sha'u da mun so ko ja'alnahu ujajan da mun san ya shi ya zama ruwa ne mai gishiri ko mai zartsi an gane ko falaula tashkuruna Allah ce me yasa ba za ku gode ba anan in ka diba a ka'ida wajen harda wajen a fara'aitun ma ta harufuna ko a an tumta zira'uwa abu da haru zaru sai ce launa sha'u laja'alnahu hutaman sai kawo lamun a nan kuma launa sha'u sai ce mi ja'alnahu ujajan bai ce laja'alnahu ujajan ba ba sani kuma na fahimta ba an shahi lamun kenan jawabin lau ya halatta a kawo lamun ya halatta mi a cire ta wanga abu na farko kenan in ka diba ma cikin abba'ul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an sheikh al'allama Muhammadu al'amini shankiti ya kawo wannan sannan kuma to ta fuskar balaga ne ya zillin kawo shi in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani ustaz dr faru zamar ra'ayi yake cewa lamun in an ƙara ta ai ziyaratul lamu tana nuna at-ta'kid fil ma'ana to da ya zamanto abinda an ka noma bushewar shi tana ɗaukar lokaci shi yasa ce launa sha'u laja'alnahu hutaman shi ko abinda an ruwa ya koma mai gishiri abu ne wanda bai da wahala tunda bai an ce maka ka bushe ka busar da abinda yake danye sai ka sha wahala amma ruwa yanzu in an ce ka maida su masu gishiri da ka dauki shiri ka zuba dusu da rautawar shi bai da bukatar wahala bai da wahala sai aka ce mi sai an ka ce lauyin sha'u ja'alnahu ujajan shi sa ba kawo lamu ba mun gane ko amma wannan wa bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah shi Allah ga komai gare shi mai sauki ya an gane tau Allah ce afara'aytumun nar allati turura kun ga wutan nan wanda kuke hasawa an gane ko a antum ansha'atum shajarataha shin ku ne kun ka kage iccen ta kun ka halice shi am nahnul mushi'un ko ko muni tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ce nahnu ja'alnaha tazkiratan mu mun ka sanya wuta ta zamanto tazkira wa'azi tunda ta duniya alama ce akwai ta lahira ita ko ta lahiran nan ta wuce ta duniya su 70 sai an buga zahin wutar duniya su 70 sannan zai kai daidai abin nan shi yasa wanda kuma su saba ma Allah wai an ce in mutum muni na yana iya hita to in ka tauje saba Allah ka wuce ka kahinta ko ko ka tayi kan mutu kana mai sabo an ka ce to yanzu an yanka ma ini guda a jahannama to yini guda a jahannama malamin subahu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin masu ka yarda a ai shekara guda dubu ana zuba ma wuta jahannama Allah kai mu tsari Allah ce wa nahnu ya Allah ta tazkirta mu kusa ta zamanto wa'azi wa mata'an da kuma abin jin daɗi lil muqwina ga masu balaguro na fata mutum ne matafiya tunda in lokacin sanyi na ana tafiya sai ayi sai a kunna wuta to me yasa an kace al muqwina saboda su sun kai bukatuwa zuwa gare ta wanda a cikin gari ba sai shi cikin daki ba shi bi bargu zamanin bargu sannan kuma yana bukatar abinci lil muqwina saboda in suna bukatar su ga salama tunda suna tafiya cikin daji tana yawa su kashe wata dabba amma ko a gida ana amfani da wuta bale yanzu zamanin kamfunna shi yasa wuta ba shaddi bace zalla don kamfunnan duniya da suke kere-kere in babu wuta ai babu zancen ai aiki Allah ce fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da gode ma ubangijinka wanda yake mai girma Allah ce fala uqsimu nan la wato zidat lit ta'kidi an kawo ta ne don ta'kidi asalin shi uqsimu ne ina rantsuwa sun kace an shi asalin shi fala uqsimu ne sai aka ƙara alif sauran lokaci a larabci ana ƙara ni alif ko ba ka nan bane wasu malamai suka ce a ita la din gaba ɗaya ita ce an ka ƙara litta akidi dalili kuma shaidan Allah ce ma mana aka Allah tasjuda wani wuri kuma ce ma mana aka an tasjuda to kai dan Qur'ani da kake cewa ba a ƙara wani abu Allah tasjuda yace kuma wuri ce ma mana aka an tasjuda qala la ma mana aka Allah tasjuda iz amartu ci araf nan kuma yace qala ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kuma da Allah ce li Allah ya alama ahlul kitabi ya Allah ya alama ahlul kitabi don ka ahlu kitabi su sani Allah ya saukar da Qur'ani ko don su sani li Allah ya alama ahlu kitabi Allah ya qadiru ala shay'in min fadlillah to haka ba larabcin ka gane ba Qur'anin ka sani ba Allah kai wani tsari to Allah ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mawaqi' wurin sabka ko wurin faduwa daga waqa'ana mawaqi' kiran mawqi' sai da mutum mawaqi' wurin fadawa ko wurin sabka na annujum taurari wasu malamai suka ce a'a fala uqsimu ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da wurin sabkan nujum an nujum shine jam'i na an najm shine wato yanki kenan ina rantsuwa da sassa na alqur'ani an nujum nan kamar da ake cewa albay'u bil bil aqsat ko bin nujum ai zaka bayar kadan kadan kenan nan wasu suka ce Allah ya rantsuwa da taurari dama Allah ya rantsuwa da taurari wan najmi idza hawa ko ko Allah yana rantsuwa da mi da wato sassa na alqur'ani da suke sabka kadan kadan ina fata an fahimce ni to ba idan Allah ya rantsa da alqur'ani yasin wal qur'an al hakim kenan duk dai ba ba su ci karo da juna ba si kuma ka ce wa innahu la qasamun kai ka ce ba rantsuwa bane kuma Allah ce wa innahu la qasamun lalle tabbas alqur'ani rantsuwa ne ko ko ko wannan rantsuwa da ni rantsuwa ce to kai ka ce Allah bai rantsuwa law ta'lamuna azim da kun sani rantsuwa ce kenan law ta'lamuna kenan la qasamun azimun ne law ta'lamuna rantsuwa ce mai girma da kun sani mun gane ko yawwa to sai kuma abin nan me yake da suna sai suna cewa wai Allah ya ce halfi dalika qasamul lidhi hijab wai Allah ya ce akwai haccin alqur'ani akwai rantsuwa ga abuci hankali a a da yace wal fajr yayi rantsuwa wala yalin ashri wash shaf'i wal watr ko mu ce wawul atfi ce ko ko qasami da an ka kara wash shaf'i wal watr ko wal witr sabanin qira'a wal layli idha yasir hal fi dalika qasamun kafin lidhi hijab akwai shin wannan ba su kasance wato a cikin wannan babu rantsuwa wadda ta isa ga abuci hankali tabbata akwai rantsuwa da ta isa tun da Allah ya riga yaranci ni ne kace zo kana mutari ta wuyi tun gane ko ko Allah ce innahu laqur'anun karim shi alqur'ani littafi ne abin karatu makarimun mai girma mai daraja fi kitabin maknun a cikin littafi wanda a koye la yamassuhu illa almutahharun da mai taba shi sai المطهرون لا يمسه شي شنا كوماوا ne zuwa ga Qur'anin ko shina komawa fi kitabin maknun saboda kitabin maknun shine lauhil mahfuz an gane ko ko sun kace shina komawa zuwa Qur'ani to la yamassuhu bai ce la yamsasku ba ai ba hali bane labari ake bayarwa ko da Qur'ani ne da wannan ne wadansu malamai suke cewa wasu sun kace kenan in baka da alwala baka da Qur'ani illa almutahharuna an kace a'a mutahharuna sai waɗanda an ka tsarki tsarkake ba illal mutahhiruna ba ko illal tahiruna dan haka ba ana zancen ko da alqur'ani ne nan ba zancen ismul fa'il ne ake ba an gane ko labari ne Allah ke bayarwa sai dai kace in labari ne wato khabarun bi ma'anar insha sai in ka dauki wannan sannan kace hali ala ayyati hal wannan zai kai mu ga cewa da an ka zo in mun dauke shi fi kitabin makrun qur'ani yana cikin lawil mahfuz la yamassuhu damiri yana kuma zuwa ga lawil mahfuz kenan nan kwata kwata ba zancen qur'ani ake yi ba balantana ka ce in mutum bai da tsarki in bai da alwala ba zancen alwala bane musulmi ko bai da alwala yana iya taɓa alqur'ani an gane ko to yanzu sai mas'alar idan mutum ya zama to kamar mace tana haila to tana iya taɓa qur'ani kuma ta iya taɓa qur'ani malaman fiqh sun kace cikin malikiya mai kadiba cikin ahlali in tana haila tana karatu banda azkar wanda za ta karanta wa dan kariya in ana koya mata tana iya ɗaukar juz'i amma wata ɗaukar Qur'ani izum 60 wannan shi ne abin da ake bayar da fatawa an gane ko amma waɗansu malamai suna ganin wannan ba zancen Qur'ani ake yi ana zancen lauhin mahfuz ne kwata kwata kenan ba aka fa hujja da wannan aya kan zancen mace ba ta taɓa Qur'ani an gane ko shi yasa waɗansu malamai sun ce mace ko tana haila tana iya taɓa Al-Qur'ani suka ce zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam na farko Al-Qur'ani ba ba a rubuta shi sosai ba irin yadda ya zo a zamanin mu hujja ta biyu kuma innal mu'min la yanjus abu hurairah da ya haɗu da manzo sallallahu ya kauce sai ya ce sai da ya labe ya kuma ya abin da manzo sallallahu ya ce annal mu'min la yanjus shikenan kenan sun ce ana iya tabawa an gane ko to amma ba mun ce dole sai ka karbi fatawa ba dan ka san da akwai ta a ilmanci Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana da cikin masu bada wannan fatawa ni dai ka ji na ga baka tanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani sabkakke ne daga ubangijin talikai Allah ce afa bi hadal hadisi antum mudhinuna an gane ko yanzu da wannan hadisi ne qur'ani kiran mudhinuna nan mudhinuna kuke sako sako daga mudahana na kuke son kenan yanzu misali ku dan sassauta ga abin da Allah ya ce saboda kafirai suna so ayi at-taqarub bainal adyan a ce wai ayi a kusanto da addinai a'a ana yin al-hiwaru bainal adyan a tattauna amma ba a yi ba a yin taqarubul adyan a ce addinin musulunci ya kusanci wani addini da ƙarya da gaskiya ba su kusanta juna sannan ba a yin ittihadul adyan a haɗe addinai su kuma addini guda wannan kafirci ne an gane ko yawwa shi yasa Allah ya ce waddu law tudhin fayudhinuna daga adduhur ne mai na da aka dan sassauta ka san in an samu abu mai sai kaga ya tafshi a ran ma au wa taj'aluna rizqakum kuna sanya arzikin ku annakum tukadzibuna ku kuna ƙaryatawa nan sun kace kenan rizqakum ana rufin ruwan da Allah ya sauka muku kuna cewa an yi muku ruwa da nau'u kaza da nau'u kaza kadiba cin tafsiri na ibn ibn jarir tabari karkashin wannan aya zaka ga maganganu da malamai daban-daban malam wata ja'aluna rizqakum annakum tukadibun Allah ce falaula idza balagatil hulqum mi yasa idan rayuwa ta zo ma al hulqum makogaro ko makoshi kidan balagatin nafsul hulqum an gane ko balagat kaga ba a faɗi annafsu ba amma an san ita wa antum hina idin tanzuruna ku a wannan lokaci nan at-tanwin iwadun li al-jumla al-mahdhufa wa antum hina balagatin nafsul hulqum an gane ko wa antum ku hina idan a wannan lokaci tan gurbe ko ta kallo babu inda za ku iya yi Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi kusanci da ku da shi walakin la tusinu sai ba ku gani ba nan hin zatin Allah yana nan ba amma ilimin Allah da duk abin da ke gudana Allah ya sani kuma mala'iku masu dokar rai suna nan falaula in kuntum ghayra madini Allah ce mi yassa in kun kasance ba waɗanda za a sakan kaba ba madini na to tarji'una haku bai da wata mara a nan duniya in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya an gane ko fa amma in kana minal muqarrabina Allah ce in ya kasance daga cikin waɗanda za a kusantar da su to farauhun an gane ko wa raihanun wa jannatu na'im wannan ita ce qira'a ta wato jamhur Imam Ruwais wanda Ruwais rawi ne na Yaqub al-Hadrami al-Basri ya karanta faruhun ba rauhun ba bi dhammir ra sun kace wato ismu masdar kenan suna ne na masdar ba masdar bane bi ma'anar rahma kenan faruhun ba wancan ruhun na rayuwa ba faruhun zai samu mi zai samu rahama wa raihanun da raihan shine wato kanshi abin da yake da kamshi tunda rayuwar mumin ya dauke ta ana fara satani cikin wato kyalle mai kamshi kamar da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayani wa jannatu na'im kuma zai samu aljanna mai ni'ima sauran sun karanta faruhun an gane ko yawwa yawwa sun kace farau faruhun wa raihanun wajannatu na'im sun kace rawh bi ma'ana al-farah kenan zai samu farin ciki wanda su malamai suka ce a'a ar-raha farahun zai samu ar-raha sauki wanda suka ce farahun zai samu mi gafara ta Allah an gane ko gafara da rahama ta Allah da ba ce ya bani yazhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah ay min rahmatillah innahu la ya'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun Allah ce to amma in kana min al-mukazzib min ashabil yamin in ya kasance daga cikin ashabul yamin mutane na wanda za a bali tafin sanu su da dama an gane ko to ai su ba ashabul yamin suna ce al muqarrabin suna ce ashabul yamin mun kace saboda darajar su ta wuce bayan za a ba su tafin dama kuma suna da wata daraja sai sa an ka bambanta su da wadancan kuma shi yasa can an ka bambanta su da ashabul yamin da astabiqun na fatan kun shiri domin as-sabiquna din su ba za su tafi sanu su zama amma saboda sun wuce wadancan sai aka bar sifa ta as-sabiquna aka bar ta ashabul yamin wanda ta game kowa da kowa shi ma nan da anka kira su abin nan fa amma in kana min al-muqarrabin saboda al-muqarrabin din nan saboda mi saboda su ba su tafi sunu zama amma saboda sun fi daraja sai anka kebance su da waccan sifa mun gane wannan alaban mai ya zama fassara al-muqarrabin a al-qur'ananci a al-qur'ananci amma المقربين من جمع ناكو ها to a alƙur'ananci almuhimmu gan mu ɗauki lokaci saboda lokacin mu ya tafi shine cewa sai ka ciro waɗanda Allah ya faɗi cikin alƙur'ani ƙarar suna cikin muƙarrabina Allah ya ce إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين القرآن شيء to amma in kana min ashabul yamin in ya kasance daga cikin ashabul yamin wanda da ba su littafin su na dama Allah ya sanya mu daga cikin su kuma ya sanya mu cikin muqarrabin Allah ce to fa salamun laka kina aminci ya tabbata gare ka min ashabul yamin kana daga cikin wato waɗanda ba littafi hannun su da dama wa amma amma in ya kasance min al-mukaththibin ad-dallin yana da cikin masu karyatawa ad-dallin batatu fa nuzulun min hamim to abinda abincin su na sauka na baki da za a yi musu hamim shine ruwan zafi wa tasliyatu jahim da kuma za a konar da su a tsungula su wutar jahannama sallahu ma'ana ya kada cikin wuta tasliya kenan salla yusalli sai a ce ni tasliyatan zakka yuzakki tazkiyatan nahayu rahi tanhiyatan to alarma rabba yurabbi tarbiyatan sai Allah ce inna hadha lahu haqqul yaqin wannan shine gaskiya an gane ko haqqu gaskiya al yaqin wanda ay yaqini to ai shine yaqini shine a haqqul gaskiya ce wanda ay yaqini tabbatatta an gane ko can cikin suratul haqa yace wa innahu la haqqul yaqin an gane ko sai ce fasabbih bismi rabbikal azim wannan aya in ka diba can a cikin wannan sura ta suratul waqi'a wannan sura anan cikin suratul waqi'a ya ce fasabbih bismi rabbikal azim aya ta 74 sai ce mi fala uqsimu bi mawaqi'in nujum nan ko da ce fasabbih bismi rabbikal azim an kai ni an kai karshen wannan sura gaba ɗayan ta suratul waqi'a amma kuma bata kare ba akwai wata sura sunanta suratul haqqah al-ramma ita ma da an ka zo an ka ce ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد انه حاجزين وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين an gane ko can kuma inda haramun sai mi fasabbih bismi rabbikal azim da waqi'a da alhaqa da abu guda iri guda sun ka kare an gane ko da ka kare fasabbih bismi rabbikal azim waqi'a sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ka shiga suratul hadid sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi ba wa ma fil ardi dan babu ma can in ko ka kare nan fasabbih bismi rabbikal azim da ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh